أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم من الله وأعد لهم أجرا كريما أكونا آية a wannan sura ta sura ta suratul ahzab sura ta 33 a wannan aya ta 44 za mu tashi a wannan yammaci mai albarka na biyar ga watan ramadan wadda ya dace da hijira 1443 wadda ya daidai da miladiya wato shida ga watan hudu a 2022 kamar yadda muka gani a cikin wannan sura an ga abubuwa masu yawan gaske kuma ana ga abubuwa da suka shafi janibin manzala sallallahu alaihi wasallam kai tsaye saboda a san yadda za a masa mu'amala wadda za ta zamanto ta ba da natija a mun kwana tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wato gaisuwansu a ranan da za su sadu a yawma yalqawnahu bil mauti aw bil khuruj min al quburi aw bi dukhulil jannati wannan yawma yalqawnahu wato ranan da za su sadu da shi bil mauti wato ranar mutuwa na idan adam yana da zango guda bakwai to mutuwa shi ne wato kusan zango na biyar wato an gama wannan sai barzakh sai al'akira zango na bakwai kenan to a wannan rana rana ne wadda da duk wanda ya koma ga Allah tabaraka ta'ala zai sadu da abin da ya kasance aka masa tattali aw bil khuruj min al qubur ko kuma da fitowa daga kaburbura aw bi dukulil janna ko kuma da shiga aljanna saboda in an shiga aljanna zai kasance mala'iku za su ce salamun alaikum ibtum fatkuluha khalidi wato abinci ya tabbata a gare ku wato kun ji daɗi kun samu abin da ake bukata ibtum fatkuluha khalidin ku shiga kuna a wato waɗanda ake kaddarawa a dawwama cikin wannan aljanna sannan za a samu kuma gaisuwa daga Allah salamun qaulan min rabbir rahim wato gaisuwa wanda ya zamanto abinci daga Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji rabbur rahim ubangiji mai reno arrahim kuma wanda ya kasance mai jin kai tabaraka wa ta'ala salamun shine za su dinga sallama tsakanin junansu wato kuma wannan salamun yana nuna cewa an samu ainihin kubuta kenan an kulle makruhin daga duk wani abun da ya zamanto abun ki wa afatin da abun da ya zamanto aibi a aljanna ba wani abin da zai zabanto na aibi wadda mutum zai gani har abin ya sosa masa rai ko ya ji bai ji daɗi ba duk wannan abin babu shi wa addalahum Allah kuma ya musu tattali ajaran kariman wato sakamako kariman mai girma huwal jannatu wa ma fiha minan na'imi shine samun aljanna da abin da ke cikin aljanna na ni'imomi malamai suna suna cewa to in ka ji ana cewa an yi tattalin abu kaza kamar misali in za ka yi wani bako babba kana son ka masa wani abu na gara to za ka ga ka dan fara shiri saboda rashin karancin abun ko abun da ya kama da haka to yasa Allah tabaraka ta'ala sai ce muna mu musu tattalin abu, abu kaza da kaza wannan tattali da ake cewa wato shine ana shirya musu wannan ne takriman wato saboda girmamawa domin wanda ya zamanto mai girma ba sai ya zo ake shirya masa masauki ba ba sai ya zo ake masa wasu abubuwa da za su biyo baya kamar haka ba wato akan shirya masa komai ne kafin isowansa wannan a ajaran kariman shine kamar yadda wata aya take gaya mana cewa yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun Allah tabaraka wa ta'ala ya musu tattali wanda ya zamanto yana musu bushara da samun rahama da samun aljanna da samun yardan Allah da samun ni'ima wadda ba ta yankewa na'imun muqimun kamar yadda wanda bai imani ban ya shiga azaba zai shiga har da azabun muqimun aka wanda ya imani kuma zai samu na'imun muqimun wato aidin zama na tabbas na har abada ba tare da tabdili wato canjawa ba na ya ayyuhal ladzina amanu ya annabi
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي يا كي ونن ببن النبي صلى الله عليه وسلم wannan irin kira kira ne wadda ta takaita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba a tarayya da shi a cikin wannan babu wani annabi da zaka ga an kira shi da da wannan irin kira na ayyuhan nabiyyu duk inda kaga ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan rasulu to kira ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khassatan a kebe amma sauran annabawa Allah tabaraka wa ta'ala kan kira su da sunayen su da ya'ud nidai kai tsaye mun gani a wurare mabambanta misali ya adam uskun anta wa zawjukal janna ya ibrahim arid an haza ya nuh ihbid minna bi salamin ga suna ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya yahya kuzil kitaba bi quwwa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya ga sunan ga sunan za ga dukkan su da ya'un nidai amma duk qur'ani ban za ga ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ya ahmadu babu wannan saboda sai dai a kira shi da ainihin sunayen sa da ainihin martaba wato ya kai wannan annabi annabiyu minan nabwati ai sahibur rifati ya kai ma abocin daukaka ko kuma minan nabai wato wanda ya zamanto mai karban sako daga Allah tabaraka wa ta'ala wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim inna arsalnaka inna mu ne nunul azamati wato aidin mu ne in Allah ya ce mu ba yana nufin ya tarayya da wasu bane wato nuni ne na girma wanda za ku ga a ainihin uslubin magana da manya da'iman za ka ga a ce za mu muku kaza wato bi ma'ana na'am za mu muku kaza za mu muku kaza haka suke faɗa da ainihin nunul azama to wannan nuni ana nufin ainihin Allah ne tabaraka wa ta'ala wato ya kasance arsalnaka ya aiko ka shahidan ka zamanto mai shaida shaida kuma akan kadaituwa na Allah tabaraka wa ta'ala cewa shi kadai ne tabaraka wa ta'ala a zatinsa a sifansa a aikinsa a sunansa tabaraka wa ta'ala ya zamanto la sharika lahu bai da abokin tarayya la nazira lahu bai da wani kini kai la walida wala la walada wala walida la bai da abun da ya infisali daga gare shi ko kuma abun da ya zamanto ya fita daga cikin sa infisalan au ittisalan wato ta kowane bangare ya zamanto laisa kamislihi shay wa huwa samiul basir shine wannan Allah tabaraka wa ta'ala wanda ka bada shaida akan kadaita shi kuma bayan wannan ya zamanto shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahidan har yanzu sunansa ne mai shaida ne wato akan al'ummarsa ranar tashin kiyama wa kaifa idza ji'na min kulli min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida ya abun zai kasance ranar da za a yi tashin kiyama za a zo da a kowace al'umma da mai mata shaida kai kuma a kawo ka kai ne mai yi wa wannan al'umma shaida sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zamanto in ka dubi sunayen manzo Allah sama da 200 a dalailul khairat za ka ga shahidu za ka ga mashhudu wanda duk sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran kuma kai ne mai bishara wato man saddaka ka bil janna wanda ya gaskata ka da aljanna manzo Allah ya ce kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan ku kowa sai ya shiga aljanna sai wanda ya ce baya so aka ce wa man ya aba ya rasulullah waye zai ki shiga aljanna ya manzo Allah ya ce man ada'ani da khalal janna wa man wa man asani faqad aba wanda ya bi ni ya shiga aljanna wanda ya saba mini ya shiga wuta wannan shine kawai saboda haka ya zamanto bishara ga duk wanda suka gaskata wato ta wurin samun aljanna wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana karabkar waɗanda suka gaskata din minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin wato daga wanda suka zamanto annabawa daga wadda suka zamanto siddiƙai da wadda suka zamanto shahidai da waɗanda suka zamanto salihan bayi da'ira ta wilaya kenan da abin da ya biyo bayan haka wannan dukkansu Allah ya musu tattalin aljanna ai ba aljannan kaɗai ba akwai sama da aljanna shine ainihin samun yardan Allah tabaraka wa ta'ala wa ridwanu minallahi akbaru wannan sai ya zamanto duk Allah tabaraka wa ta'ala ya musu tattalin mala ainu ra'at wala uznu samiyat wala qadara ala qalbi basharun qattu a cikin ayar da muka fito na salamun din nan wato tahiyatum yawmal qawnahu salam Ja'faru Sadiq ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan gaisuwa wadda za a samu wadda ba ta da wani wasida wato daga halaran Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da zai yi wa 'yan aljanna daɗi kamar irin riskan wannan ainihin gaisuwa daga hadaran Allah tabaraka wa ta'ala wannan sai ya zabanto daga ciki samun wannan aljanna a yi bushara ga wadda suka yi imani wa naziran kuma shi mai gargadi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da shi wato ya gaya masa wal inna ma unzirkum bil wahyi ina muku gargadi ne da wahayi wato duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada zai zamanto wahayi ne in anta illa nazir kai baka kasance ba fa sai dai mai gargadi ne wato in an yi wannan gargadi wanda ya karba wa ma Allah rasul ilal balagul mubin wanda ya karba shikenan wa ma anta alaihim bi wakilin wa ma anta alaihim bi jabbar wato kai ba kasance mai tilasci ko mai matsawa akan dole sai sun karbi wannan shirya ba shi shirya wani abu ne na Allah idan Allah tabaraka ta'ala ya rubuta mutum wato sai kenan sai ya karba sai ga wani abun da zai faru ya zamanto masa sabab na karban wannan alkhairin sai ga wani abu ne ba bai taka kara karya ba amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tajalli akan abun sai ya zamanto ya yi imani wani bawan Allah tafiya aka yi da aka yi tafiya ana dawowa sai aka tsaya irin wuraren cin abincin nan a bisa ka'ida za ka ga akwai wuraren da ake tsaya a ci abinci to da aka tsaya ya ce to duk wanda suke cikin motan kowa ya je ci abin da yake so a rubuta masa bil din zai biya shikenan sun fito tsakanin damaturu zuwa fatuskum din nan shikenan sai aka yi haka wani ya zo zai biya aka ce masa ai an ce kaza sai shi kuma sai ya ga kaman cewa ai to shi ba musulmi bane shikenan sai ce ai ba maganan na ce musulmi ba duk wanda ke cikin mota kowa ya ci kuma a biya ce to irin wannan ɗabi'a ina ka samu wannan ɗabi'a ya ce ai musulunci ne shi musulunci duk wanda ka haɗu da shi mutum ai mai girma ne a wurin Allah wal kad karramna bani adama maganan cewa musulunci wannan wani abu ne saboda haka wannan ba wani yace kai amma wannan in dai haka musuluncin nan yake to ni kuma abun ya bani sha'awa in dai na shirya ya ake karban musuluncin nan sai ce masa ai musulunci gashi yadda ake karban sa shi bai da wani dogon protocol a ciki yace ko yanzu zai iya musulunta yace me zai hana sai ya musulunta a wurin ya musulunta a wurin kafin a shigo photoscom aka yi accident shi kadai ya mutu kaga kalmar shahada daya ba sallah ba azumi ba zakka ba haji ba wanka ba komai ba komai amma kuma ya shiga aljanna har abada wannan saboda karfin karfin wato kalmar la ilaha illallah da gaskatawa a cikin abin da ya shafi janibi na ainihin arziki yasa shi arziki abu ne mai tsada in Allah ya mai da mutum sa'idi ne wato sai ga duk inda aka juya aka dawo sai wannan sa'ada ta yi aiki a kansa akwai wani tela daga cikin telolin shehu tijjani abul abbas ba yahude ne ba yahude ne wata rana ya kawo wa shehu dinkinsa da aka dinka zai bayar hadim ya ce zai karba ya ce a yau ina son in bayar ne yadan biyadin in ba wa ainihin abul abbas ya ce to bari in gaya masa shi ke na je gaya masa ya ce masa to telan nan ya kawo kaya amma ya ce yau shi da hannu da zanu zai baka ya ce masa ya shigo shi ke nan sai ya ce shi hadim ya ce to shehi yau kuma fa jumma saboda kulawa da sirrin nazarati wadda shehu tijani ke da shi din nan ya ce na san yau jumma ya shigo sai ya shigo ya shigo ya ba da sako zai tafi sai ya ce masa gashi yau na ganka ya ce kwarai ya ce kuma gashi yau jumma in ji shi ba yahudan ya ce ya kwarai na yadda kuma ka gani ɗin ya tafi to zamani shi tijani haka ya gama wannan dai yana yahudancinsa har aka zo mahmud abun nasiri ya karbi halifanci halifa na farko ya zo ya Fati sai a zamanin sai da aliyu tamasini sai gashi ya zo ya musulunta ka ga maganin ta zo kenan ita sa'ada haka take a bace mai tsada amma in dai mutum yana ciki duk inda aka zagayo sai an zo kan gaban wada'iyan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kira ne ila Allah zuwa ga Allah ai ila da'atihi zuwa yi masa biyayya bi iznihi da iznin Allah tabaraka wa ta'ala bi amrihi wa taysirihi wato da umarninsa da sawwakewarsa wannan sai ya zamanto aka yi wa da'awa din kira din da tarnaki da abu guda wato shine izini saboda shi lamari idan ba an samu ma'una ba wato taimako daga Allah shi kira zuwa ga Allah abu ne mai nauyi amrun sa'abun la ya ta'atta illa bi ma'unati min janibil kursi wato ba a samun sauki sai an samu dauki daga wurin daga halaran Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ya zamanto shi sufa suke itibari da duk abun da za a yi ya zamanto an samu izini wato iznin kuma ya zamanto sahihi sabiti saboda wada'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fitila ne muniran mai haskakawa ayustaba'u bihi min zulumatil jahalati wadda ake haskakawa a fita daga cikin duhun jahilci duhun bata duhun kafirci saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kwatanta shi da fitila wannan fitila abin da yasa aka kwatanta shi da fitila fitila ita ce abin da idan an kunna guda daya in mutum miliyan suka ɗauka daga gare ta ita ba za ta ragu ba kowa zai iya zuwa ya ɗora shi ke ne ci gaba wani ma ya sake ɗora wani ya ci gaba haka ake iktibasin wannan haske ɗin saboda haka ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin abin da ake nema na shari'a na ainihin haske to da gare shi ake samu wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfa min al-bahri aw rashfan min ad-diyami busiri yace dukkan su sun dan fara ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wurin nema ko ta wurin kwadayin abin da ya kasance wato sha daga ainihin mamakon nan ko kuma wato tsotso daga wannan ainihin halara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw rashfan min ad-diyami ko kuma ainihin samu daga cikin wannan mamakon halar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zamanto sahabbai suka ɗauka daga wannan hasken su kuma sai suka zamanto ba siraju ba sai suka zamanto nujumu ashabi bainakum kan nujumi bi ayyukum ihtadaytum ihtadaytum sahabbai na kaman taurari ne kowanne ku kama daga ciki za ku shiryu za ku samu kuma abin da ake bukata na'am
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا نعم
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
نعم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا و- وداع ذاهم ولا تن الكافرين والمنافقين و- وداع ذاهم وكفى بالله وكيلا الله تبارك وتعالى ce wa bashirul mu'minin ayyuhal mu'minai bishara wato bishara wani abu ne na alfalu wadda alkhairi zai biyo baya kamar yadda an ga hadiri to shikenan an san dai bayan sa insha Allah alkhairi ne to mu'minai a musu bishara me za- bisharan na menene Allah ya ce bi anna lahum min Allah fablan cewa suna da falala wato fifiko kabiran mai girma ala sa'iril umami akan sauran al'ummatai ko kuma au ala ajri amalihim akan sakamakon ayyukansu duka yana iya daukan wannan fassara din in akan sauran al'ummatai ne al'umman manzo Allah ita ce mafificiya kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nasi idan kuma akan aiki ne nan ma haka din ne a za an ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya aiki daya hasana bai kyau sai a bashi lada goma wannan lada goma shine mafi karancin abin da mutum zai samu amma ana bayarwa yana canjawa har ya zamanto 700 har ya zamanto miliyan biyu har ya zamanto inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab har ya zamanto mutum bai da scale wato bai bara a ce ai yana da yana kan level kaza grade level kaza step kaza ba ba grade din ba step din za a bashi ne bighairi hisabi to wannan sai ya zamanto Allah ya musu fablan kabiran falala wadda ta kasance mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana me falalar me mai girman kuma a cikin suratul shura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil janna waɗanda suka zamanto suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki so suna cikin dausayoyi na na aljanna lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suke so daga ubangijinsu zalika wal fablul kabir wannan shine falala mai girma to wannan shine fassarar ita wannan aya ita wacce aya ta cikin suratul shura wala tudil kafirin al muradu bin nabi al muradu al kitabu bin nabi wal muradu bi ummati wala tudil kafirin wal munafiqin wato al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku yi biyayya ga wanda ya zabanto wanda ya butulci ta wurin ainihin yaki karban imani wal munafiqin da wanda ya zamanto ya boye ainihin kafirci ya bayyana musulunci wato shine wanda ya zamanto mai nifaka wato akan bisa duk abin da zai saba wa shari'a wato an hana wannan wannan ya zamanto ka tabbata akan haka wada azahun kuma ka bar wato ka ɗauke kai daga abin da ya zamanto cutar wanda suke aikatawa wato saboda wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina asharaku azan kasiran da sannu zaka ji abubuwa na cutarwa na batanci daga gare su mai yawa sai dai tasbiru wa tattaku idan suka yi hakuri kuka ji tsoron Allah la yadurkum kaidahum shay'a makircin su da mummunan shirin su ba zai ba zai cutar da wato addini da komai ba ta kowane janibi wannan sai ya zamanto wa kafa billahi wakilan Allah shi da wanda ya kasance ya isa ta wurin ainihin a wakkala dukkanin lamari zuwa gare shi da cikin dukkanin halulluka saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya kasance ya yi halitta kuma ya siffantu da abubuwan da ya kasance zai ba su na alkhairi mabambanta za mu ga cikin ayar da muka fito Allah tabaraka wataala ya irga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato abubuwa daban-daban har wurin kaman guda biyar Allah tabaraka wataala ya kira shi shahidan ya kira shi mubashiran ya kira shi naziran ya kira shi da'iyan ya kira shi sirajan munira sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan sifofi ne na sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam a haka aka tafi an kira an yi mu'minan bishara an yi wadda ba su yi imanin ba wato inzari an musu gargadi sannan kuma an kira halitta gaba daya wada'iyan ilallahi sannan kuma daga karshe kiran ma sai zaman to mai fiska biyu wato akwai kira zuwa ga Allah akwai zuwa ga tafarkin Allah a babin suluki akan kira mutum ne zuwa ga tafarkin Allah udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da wato da kyakkyawan salo da kuma wa'azi mai kyau kada ya zamanto garin neman gyaran gira a rasa ido yawwa saboda haka in za a yi gyaran sai ya zamanto an yi shi sai uslubin da ya dace uslubin da ya dace ka dubi in karantarwa ne misali a makaranta ka kai inda ake bukata a mustawanka na karatu amma sai aka ce yanzu za ka koyar da yara ne masalan wadda ba su ce yan nazari ko yan firamare ba idan ka kuskura ka musu amfani da durukun tadris na methodology ne yadda za ka yi a secondary ko a jami'a me za su kama babu to sai ka dube su ba karatunka za ka duba wasu din za ka duba saboda haka sai ya zamanto ka tafi da su akan yadda abubuwan da suka dace to wannan sai ya zamanto wurin kira akwai udu ila sabili rabbika akwai kuma wadu ila rabbika yau akwai kuma kira zuwa ga ubangijinka wancan na ahlus suluki ne na wannan kuma ahlul wusuli wal jazbi ne wanda su ba ana nufin a nuna musu tafarkin Allah ba su sun biyo tafarkin sun zo wurin saboda haka sun zamanto sun samu abin da ake bukata saboda sun bi tafarkin alul inabati masu dawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرعوهن سراعا جميلا wai an shiga wata gaba akan abin da ya shafi janibi na mu'amala wato na auratayya mun ga an taba kaɗan a baya na maganan auren zainab bintu jahash da saidul wujudi sallallahu alaihi wa sallam duk da an bar nan da nan da aya ɗaya biyu kuma za a sake komawa gidan sai da lujudi akan da har yanzu akan maganan ainihin auratayya to tun da sunnarsa ce wadda ainihin al'ummarsa za su doru a kai manzo Allah ya ce mana annikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni aure sunna ta ce duk wanda ya ce ba- ya kauce wannan sunan baya tare da ni to wannan sai ya zamanto aka biyo da maganan aure amma a cikin janibin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu ya kudo ka ba da gaskiya da Allah da dukkanin shurudul iman idza nakatumul mu'minati idan kuka auri waɗanda suka zamanto mata mu'minai thumma dallaqtumuhunna sai su kuka sake su min qabli an tamassuhunna ay min qabli almasisi kafin a sabo ainihin a shimfiɗa ya hada ku ta wurin babin bina'i shikenan sai aka rabu fama lakum alaihin min iddatin tataddunaha ba su da wani abun da za su yi na idda wato wadda za su zamanto sun yi shi na zama a kiyaye jini uku ko kuma a kiyaye abin da ya shafi in wadda ya isna minal mahidi ne ita kuma ta yi wata uku in kuma wadda ta zamanto ba ta fara yin al'adan ba ne ta yi wata uku in kuma wadda take da ciki ne an yaba ana hamla hunna ta haihu yaddanta ya kare to ba su da wani yadda a cikin waɗannan nau'i na yadda fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wato ku ji yadda su daɗi ku ba su abin da zai zamanto wato na tausasawa na cewa dai wannan abu mu karɓe shi a yadda ya zo ba wai a rabu irin rabuwan dutse hannu riga ba a a yi rabuwa na mutun- na mutunci a yi rabuwa na ainihin ta yadda ana ganin ƙimar juna kuma tiyuhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila sannan kuma a ainihin fitar da su daga waɗannan gidaje wato ikhrajan jamilan fitarwa irin na girmamawa fitarwa na kara wala tansaw al-fadla bainakum kada ku manta fifikon da ke tsakaninku ita wannan aya akwai abu na farko shine an yi auren wani abu kawai ya faru kafin ma a yi bina'i sai auren ya mutu a nan ayar bakara ta gaya mana cewa inda laktumun nisa min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an yafuna aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah idan aka yi saki bayan an daura aure wai kenan ba je ko ina ba ba yi bina'i ba sai auren ya mutu to sai a bata rabin sadakinta inda sadakinta dubu ɗari ne shikenan sai a ɗauki dubu hamsin ta ɗauki dubu hamsin a dawo shi mijin da dubu- da dubu hamsin abin da yasa za ta ci dubu hamsin din don an ɓata ma- an ɓata mata suna eh sunanta nan gaba in za ta yi aure ba maganan budurwa yake ba ana maganan bazawara ne to saboda haka tun da an ɗan yi illa a sunan to a bata dubu hamsin wannan kenan amma fa in an yanka sadaki amma in an yi sadaki in an yi auren ne ba a yanka sadaki ba domin ana iya daura aure ba a yanka sadaki ba bayan an daura a ce an bata sadaqul misli wato sadaki na tamka la jinaha alaikum in tallaqtumuhunna ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna farida famattihuhun wato nan kuma idan an zo za a rabu shikenan sai a mata wani abu na kara wani abu na girmamawa na mutunci shikenan sai a sallame ta kamar yadda faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata Umaima bintu Sharahil an daura auren shikenan ta shigo gidan sai lujudi kafin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin shikenan fa yadda fa madda yadahu ilaiha shikenan ya shimfida hadinsa zuwa gare ta sai ya kalli fiskanta sai ya ga kaman wani abu na bacin rai a fiskanta sai manzo Allah ya ce mata ilhaqi bi ahliki ki koma gidanku to sai ya gaya wa aba usaidin ya ce kamar ka shirya mata kayan sawa kaza ka mata kaza shikenan ita an daura amma sai wani imtihani ya- da ibtila'i ya shigo sai ta koma gidansu to wannan sai ya zama akwai irin wannan shaul islami shai ibrahim abdullahi anhu ce manzo Allah yayi aure yayi nemi aure 32 daban-daban amma a cikin waɗannan 32 waɗanda aka yi su aka ɗaura su goma sha hudu ne a cikin sha hudun kuma waɗanda har aka zo aka zauna wato su waɗannan guda goma sha ɗayan nan ne yauwa saboda haka ne ya zamanto a guda goma sha ɗayan nan in ka ɗauki daga sayyida khadija radiyallahu ta'ala anha wadda ita ce ta farko wadda ta fara zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zaman makka ita kadai ce ba ta yi tarayya da wata a gidan ba bayanta aka auri sayyida sauda bintu zam'a ita ce mata ta biyu bayanta ta uku sai aisha yar sayyidina abubakar radiyallahu anhu bayanta sai sayyida hafsa yar sayyidina umar bayanta sai hindu wadda ake kiranta ummu salama ita ce ta ta biyar bayanta sai zainab bintu jahash zainab bintu jashin din nan kuma ita yar gwaggwansa ne umaima bintu abdul muttalib bayan ita wannan sai ta gaba wadda zai- wadda ya zamanto ita ce ta bakwai a cikin jerin wadda ya aura shi da aka ce sai ainihin kalili saba akli kula zainun halatin a wad- na da shida kenan da bakwai sai aka zo kan eh, ramla sannan aka zo kan ainihin zainab bintu kuzaima akwai zainab bintu kuzaima zainab din suna nan a gidan ba ɗaya ba ce akwai zainab bintu jahash akwai zainab bintu kuzaima to bayan wannan juwairiya ta shigo safiya ta shigo maimuna ta shigo har aka je ƙarshe su goma sha ɗayan nan amma wanda suka taru har suka yi ta kaba to su tara ne wannan suka yi wa Allah sallallahu wato waɗannan yadda abun yake kenan wannan sai ya zamanto a a janibin aure in haka ya faru in an yanka sadaki to ta dauki kashi hamsin da bar hamsin in kuma an yi auren babu sad- ba a ayyana sadaki ba kuma ga shi rabuwa ya faru to a mata wani abu na isa ne shikenan abun da za a yi kenan wannan yadda lamarin yake kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa sarrihuhunna sarahan jamila na ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن Mm.
آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها Mm.
أن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
يا أيها النبي إنا أهللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم wa- a- wa kana Allahu ghafurur rahima a Allah tabaraka wa ta'ala kan wannan aya ya kawo abubuwa da dama na hukunce hukunce na farko dai an ce ya ayyuhan nabiyyu an sake dawowa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato akan janibi na aure Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ahlalna laka mu muka halalta maka azwajaka allati ataita ujurahunna matanka waɗanda ka ba da sadakin su nan ujuru ana nufin su muhuru wato aka ba su ladan su bi ma'ana aka ba su sadakin su saboda dole ne zamanto aure da sadaki amma fashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da kususiyar da ana iya ayi auren ba waliyi ba sadaki ba shaida kuma auren yayi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya zamanto amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda halinsa na girma yana ba da sadaki eh yana bayarwa eh sadakin da manzo Allah yake bayarwa dirhami 400 ne wato aukiya goma sha biyu da ɗigo biyar shi ne zai zama dirhami ɗari hudu to amma aur a dirhami ɗari biyar afwan dirhami ɗari biyar amma auren wato a ummu habiba yar abu sufyan ita sadakinta dinari ɗari hudu ne domin ba manzo Allah ne ya biya ba na jashi ne ya biya wannan sadakin saboda haka za a ɗaura auren sai ya ba da dinari 400 a madadin shine sadakin ainihin ummu habiba wadda aka daura a nan a nan ainihin habasha to wannan haka ka'idan auratayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banda matansa guda biyu safiya bintu huyai da juwairiya bintul haris su waɗannan guda biyu su dukansu an yanta su ne yanta su ya zamanto sadakinsu yau su guda biyu amma banda waɗannan sauran duk manzo Allah sallallahu alaihi ya bada sadakinsu in ka dauki banda waɗanda kuma dama an yi auren su na musamman ne ba sadakin ba shaidan ba waliya irin su sayyida Aisha wanda hotonta aka kawo masa aka ce an daura maka aure da wannan a cikin wani abu na alharir aka kawo masa haka kuma zainab bintu jahash wadda aka daura aka aka daura auren aka zo aka gaya masa to wannan sallallahu alaihi wasallam haka abun yake sai aka ce inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna mu muka halalta maka matan da ka ba wa sadakin su akan jaribi na aure wa ma malakat yaminuka mu ko muka halalta maka abun da daman ka ta mallaka shine bayi ku yangi manzo Allah yana da bayi ku yangi kaman saida raihana da ainihin sai da mariyatul kibdiya mahaifar ibrahim al-mu'azzam waɗannan kuyanginsa ne sallallahu alaihi wa sallam shine wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika daga cikin abin da aka samu a cikin ribatattun nan na yaƙi wato in an je yaƙi ba a yaƙi bai zama fai'u aka sa duk abin da aka samu sunansa fai'u ba ainihin ganima ba in an je an yaƙi to nan kuma abin da aka samu sunansa ganima to a cikin abubuwan da aka kawo na ganima na ainihin fai'u nan kuma mun halalta maka abin da ya zamanto rabanka na abin da ya shafi ainihin bayi wadda suka zamanto za a iya ainihin sadaka da su ima fa Allahu alaihi wa banati ammika mun halalta maka ƴaƴan ƴaƴan baffanunka za ka yi auren su ya nemi auren yar baffansa guda ɗaya duk da auren bai yiwu ba ita ce sai da ummu hani wato yar uwan sayyidina aliyu manzo Allah ce zai aure ta tace manzo Allah ya haƙuri tana da kishi ta ce ba na son abin da zai bata maka rai saboda haka mu bar maganan haka ya ce na karba saboda shi manzo Allah an masa uzuri yana karba sallallahu alaihi wasallam saboda halinsa wa banati ammika wa banati ammatika mun halalta maka mata abun nan ƴaƴan gwaggwananka goggo yar uwan mahaifi kenan sai mu ga umaima yar yar abdul muttalib yar uwan sayyidina abdullahi ne saboda haka kaga ya auri yar gwaggwansa ita ce zainab bintu jahash wa banati ammika wa banati khalika wa banati khalatika mun halalta maka ka auri ƴaƴan yafin da nanka ƴan uwa na wurin wanda suka hada uwa da mahaifiya daidai ne wa banati khalatika wato ƴan wato ƴaƴan kawunanka maza da ƴaƴan kuma yafin da nanka mata wadda mata da suka aka duka zamanto ƴaƴan mata amma allati hajar na ma'aka waɗanda fa suka yi hijira tare da kai suka taso daga makka suka zo madina wannan sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam anan ibnu kasir a cikin tafsirin sa yace wannan aya tana nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan abun da aka halalta guda hudun nan al'umma sama halalta musu amma da aka zo magana ba magana al'umma sake ba a'a wa banati ammika da maza Allah yake yi wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika yace wannan tashrifan li nabi wa saboda girmamawa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam kada a hada abun ya zama jam'i kamar kudin goro haka a zuwa ce ai da kowa ma ya shigo duk da kuma hukuncin haka ne har yanzu al'ummar su zaka yi auren yar babbanka ko yar gwaggwanka ko yar kawunka ko kuma yar abin nan babarka ya tindonka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zamanto allati hajarna ma'aka wannan yana daga cikin abin da kuma har yanzu ya zamanto ya toge ita sai da ummu hani domin an ce tana daga cikin makusantansa waɗanda a lokacin ba su hijira sun dawo madina ba hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan haka kuma da mace mu'mina wadda ta zo ta zo ta ce manzo Allah ya aure ta sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce tana jin nauyin wannan abun mace dai ta tashi ta zo ta ce a aure ta ina kunyan ina matsayin ina waye shikenan ta ce kullum abun na damunta sai ga aya ya zo wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi sai ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ara illa rabbuka illa rabbaka yasaru fi hawaka ni dai abin da na gani wato shi Allah da'iman kamar yana son ka nuna abin da kake so ne kawai ya maka abin da ne abin da nake jin abin bai yi ba to ga aya ya zo saboda haka wata ta zo ta ce manzo Allah ya aure ta shi kenan manzo Allah ya shiru to da ya shiru ta dan tsaya ta dan jima a tsaye sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi in dai ba bukata ai ina bukata aura min zike da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai kana da sadaki ya ce a ya rasulallahi banda wannan mayafin ba abun da na mallaka a duniya ce to in ka ba da mayafinka me za ka yafa manzo Allah ya ce ka je ka nemo wani abu ya ce ka ya nema ya nema babu manzo Allah ya ce iltamis walau khataman min hadidin ka je ka nemo ko da zobe na bakin karfe ba na zinari ko azurfa ba wallahi ya nema babu sahabi ne ku radiyallahu anhu aka dawo manzo Allah ya ce maka sa me kake da shi na Qur'ani me ka haddace yace na haddace sura kaza da kaza da kaza yace to ka je ka koyar da ita waɗannan surorin su ne sadaki to shi yasa kaga sadaki yawanci bai da ta wurin yawa bai da yawa ba ba ba iyaka ta wurin kasa kuma wasu ne daga cikin malaman saba kamar su Imam Malik da makamantansu da suka ainihin masa kaidi zuwa nisfu dinar amma ta wurin yawansa da kasansa da wato da kankantarsa kusan abun bai da kaidi kaga nan ta zo ta nemi mazalla aure ta aka aura wannan kamar yadda kuma muka ga ummu kulsum yar yar batun abi mu'aidin ta zo ta nemi mazalla aure ta manzalla sallallahu alaihi wasallam sai ya aurawa zaid ibn harisa abun har ya zamanto sai ta ji kamar bata ji dadin abun ba sai kuma da ita da dan uwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi an saukar da wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakun lahum al-khiyaratu min amrihim kada mutum ya kuskura Allah ya yi hukunci manzo Allah ya hukunci ya ji cewa yana da zabi akan hukuncin Allah ko wurin likita ka je kai zaka ga mar abin da zai rubuta ko kuma zaka jira ya rubuta maka na'am zaka jira ya rubuta maka ko in kuma ya rubuta maka ya ce ɗaya da safe ɗaya da yamma sai ka gansu yan ƙanana ne kamar ƙwayan gero sai ka haɗa uku ko ka sha uku sau uku to ka shiga uku daga uku sau uku to ka shiga uku domin an samu matsala to likita ma bara ka ce ga yadda kake so ya maka ba sai abin da ya ga ya dace ballantana Allah da manzansa ai duk abin da suka yanke hukunci wato shine hukunci wannan sai ya zamanto in mace ta kawo kanta bi lafzil hibati da lafazin cewa ta ba da kanta hadiya ga manzon Allah in manzon Allah ya ce na'am shikenan auren ya dauri ba wali ba sadaki ba shaida wannan yana ɗaya daga cikin kususiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake banta da shi banda manzon Allah ba wanda aka yadda yayi aure da lafzul hibati wata tace tana son ka kawai shi kenan ce to ai an wuce wurin shi kenan ba sadaki ba shaida ba wali manzon Allah ne kada sallallahu alaihi wasallam in wa hasbat nafsaha lin nabi in arada nabiyu an yastankiha da sharadin in manzon Allah yana son ya aure ta ba dole bane fa a in ya ga ya zai yi shi kenan in ko baya bukata sai ya aura wani dan ko duk wanda ya aura wannan kuma daidai ne sallallahu alaihi wasallam khalisatan laka min dunil mu'minin wannan halacci wato keɓantacce ne da kai wato koma bayan sauran muminai waɗanda su sai sun ba da sadaki wato a nan ya zamanto a malikiya dole zamanto an koda an zo an ba cewa an ba da an ba wa ne aure ko kuma an ba da irin ya sunansa a ce an ba da ita kamar da a ce sadaka ta annabi to ta annabi ne amma sai an ba da sadaki fa yawwa ba magana za a magana haka bane sai an ambaci sadakin yawwa in ko ba ambaci sadakin ba to in aka daura auren dole a mata sadaki na tamka sadakul misli wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce kad faradna alaihim fi azwajihim wato hakika mun sa abin da muka fa farlanta musu muka wajabta musu akan abin da ya shafi hukuncin matan su wa ma malakat aymanuhum da abin da daman su ta mallaka min al-ima'i na bayi wato wanda ya zamanto sun mallaka likai la ya kuna alaika harajun don kada ya zamanto ka samu wani takura ko kuma wani damuwa a cikin lamarin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato duk abin da muka maka mun yalwata saboda kada a kuntata maka lamarinka sallallahu alaihi wasallam wato da'iman haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da hadaran Allah tabaraka wa ta'ala wa kana Allah ghafurur rahima sai Allah haka yake gafuran mai gafara ne akan duk abin da aka aikata zai ga wannan la yakruzu ba jami'a rahiman kuma mai jin kai ne bitta wasati wato ta wurin ainihin yalwatawa a cikin kowane janibi na don ziman da shari'a
ومن ابتغيت ممن عملت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يعتن ولو بين الماء أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما نعم ترجي من تشاء ومنهن وتوهي إليك من تشاء ومن ابتغيت مما أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيت كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما Allah tabaraka wa ta'ala sai ka wani hukunci shi ma khasi ke bantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turji man tasha'u minhunna ya rasulullahi kana sallallahu alaihi wasallam kana iya ka jinkirta wadda ka so daga cikin su sannan wa tu'wi ilai kaman tasha'u sannan ka taro wadda ka so daga cikin su wa ma wani ta gaita mina azalta wadda ka ainihin jinkirta daga cikin wadda ka jinkirta din nan in ka canja ra'ayi kana son ka dawo da ita kusa fala junaha alayka babu laifi a cikin wannan wato a dawo da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zalika adna wannan shine yafi kusa wato an taqarra ayunuhunna na cewa su idanun su su yi sanyi wala ya hazanna idan ba su yi bakin ciki ba wa yardaina bima ataita ataita hunna wato ka ba su yarda da abin da ka ba su gaba daya kulluhunna dukan su gaba daya wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah masani ne da abin da ke cikin zukatan ku minal maili na karkata ilal ba'di wato na sashi zuwa ga sashi nan ana magana akan abin da ya shafi janibi da abin da ya koya in kana da mata da yawa soyayya su ba zai zamanto ɗaya a zuciyanka ba amma dai sai zamanto fala tamilu kullal maili fata zaruha kal mu'allaqa kada ya zamanto ka karkata karkata gaba ɗaya zuwa ga wata ka me da ɗayar kuma ratayayya kama akan ragaya Allah bai yarda da haka ba yau ka makala ta ita ba matar aure ba ita ba bazawara ba saboda ka ka tafi gaba ɗaya zuwa ga ainihin yar uwarta wannan ba a bukatar haka wannan sai ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sai da Aisha radiyallahu anha radiyallahu ta'ala anha ta ce idan yayi raba wani abu a cikin gida sai ya ce Allahumma haza fi'li fi ma amliku fala tamlum fala talumni fi ma tamliku wala amliku sallallahu alaihi wasallam in ya raba abu fa in ya gama rabiyan sai wannan addu'a Allah na yi abin da zan iya yi amma kada ka kama ni akan abin da bayan da iko a kansa saboda soyayya su ba ɗaya bane a zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma haka abin yake to wannan sai ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kana Allahu aliman wato Allah masani ne da abin da ya zamanto maslaha da abin da zukata suka ɗauka haliman kuma mai haƙuri ne wanda yake jubriya a kan abin da ya shafi baya gaggautarwa bayi azaba wannan haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ita wannan ayar wato akwai abubuwa kamar haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raba kwana na mata ba wajibi bane a kansa ba wajibi bane yawa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba matan gida biyu akwai guda hudu a cikinsu su ya raba musu kwana akwai guda biyar waɗanda su ba su da kwana muayyani wannan sai zan kaman a ce maka suna pool wato waɗanda a haka suke ba a raba musu kwanaki ba waɗanda aka raba musu kwanakin nan su hudu ne akwai sai da aisha radiyallahu ta'ala anha akwai sai da hafsa radiyallahu ta'ala anha sannan akwai sai da zainab bintu jahash radiyallahu ta'ala anha sannan kuma akwai ummu salama wato ita ce hindu ita wannan su waɗannan shuhudan dukansu suna da kwanaki yankin wadda ana a tsakaninsu waɗanda ba su da ayyanannen kwanaki na rabo su kuma su biyar ne su da akwai sauda bintu zama'a akwai sayyida safiya bintu huyai akwai sayyida juwairiya akwai sayyida ramla sannan kuma akwai sayyida maimuna waɗannan su biyar su kuma ba su da yankakkun kwanaki da za a yi a wurinsu to ita sayyida sauda sai ta ɗauki kwananta ita da in ma an zo janibin gefenta sai ta ce duk ranar da ainihin janibinta ne a a ƙara wa sai da aisha radiyallahu ta'ala anha saboda haka in kwanaki biyu ɗaɗɗe ake yi to ita sai da aisha radiyallahu ta'ala anha tana da kwana biyu kenan da akwai nata akwai kuma na ita sai da saudatu bintu zama'a to wannan shine akan wannan janibi na abin da ya shafi a auren mazala sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gaba ta yadda za mu ga za a fada da ayan da za mu zo na gaba wadda za a yi bayani akan abun da ya shafi za a sa wani silin za a sa a rufe cewa daga yanzu an rufe bara ba za Allah an rufe ba zai sake yin aure akan ya auri wasu mata ba sai dai in ku yangi ne nan kuma za a yi magana ne akan abun da ya shafi wato janibin a saka wa matan sannan waɗanda aka ba su zaɓi a faruka can baya mun ga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu in kun tunna turidna alhayata dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirah fa inna Allah adda lil musa'ati minkunna ajran azima to waɗannan matan da aka yi wa irin wannan tayi na cewa in duniya ce a gaban su zuwa kyautata musu a sallame su suka ce Allah da manzansa da lahira shine a gabansu to waɗannan sai Allah tabaraka ta'ala ya sanya manzo Allah aka ce to waɗannan daga kansu su kuma ba za a sake kawo ta ba saboda shi Allah tabaraka ta'ala dama idan ka ci jarrabawa to wani abu na baiwa zai shigo to sai ya zamanto su tara nan gaba ɗaya haka suke duk da ita Zainab bintu Kuzaima ita dama bata dade a gidan ba sai ta koma ga Allah dan watanni kaɗan ta yi sai ta yi wa Fati to haka kamar yadda za mu gani a cikin aya da za mu shiga an ce lokacin yayi yayi ne fara sauran sauran minti uku yau kamar yadda za mu shiga a aya da za ta shigo gaba wadda ita zainab bintu kuzaima ta yi wa fati a zamanin manzo tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fi qaidil hayati amma ita zainab bintu jahshin yar umaima yar gwaggon sannan ita kuma ita ce matarsa ta farko da ta fara komawa ga Allah bayan ya koma ga Allah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa sun zo sun taru suna ce masa ya gaya musu wace ce za ta fara rasuwa bayan ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ta san bai tambaye su kai ya za ku tambaye ni gaibi ai manzo Allah bai gaya musu haka ba a bai gaya musu ba bai tambaye ya za ku tambaye ni gaibi a bai tambaye bai gaya musu haka ba sai ya ce wadda ta fi ku dogon hannu ita za ta fara rasuwa bayan na koma ga Allah ta san dogon hannu a wurin larabawa kyauta ne dogon hannu a wurin shugaba yawa shi kuma ba kyau to a sai ana nufin zainab bintu jahshin ne ita zainab bintu jahshin tana a su abubuwa na sana'a sai ta sayar kudin sai ta ba da sadaka so ta fi kowace mace sadaka a gidan shi yasa manzo Allah ya ce wadda tafi ku dogon hannu sai suka dinga gwada hannayensu da da zare wai suna son su ga wace ce tafi dogon hannu shi manzo Allah kyauta yake nufi to a kaga abun itibari anan da suka tambaye shi ai bai ce musu a wannan gaibi ne ya bar maganan ba a sai dai ya ba su abin da za su iya dauka domin bai ayyana wace ce ba amma dai ga sifa sanda ta yi fadi sai da Aisha ta ce Allahu akbar a sai Zainab yake nufi kuma haka abin ya tabbata inda ita bayan manzo Allah ta yi Fati amma sai da Aisha san da shekaru kusan 40 bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana koyar da al'umma saboda ainihin ku zo nisfa dinakum min hadhihi al-umaira Allah ya dafa mana ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana bukatun mu zahiran wa batinan Allah ya mana gubbabar falala a wannan wata Allah ya biya mana bukatunmu da bukatun duk da suke bukatu a wurinmu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gudunmowa da agaji akan karancin aminci da ake fama da shi din nan Allah ya yi mana wannan jarrabawa wahalhalu da kunci na rayuwa Allah ya yi mana don alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعورك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله